صلاة الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatun mu na littafin riyadu salihin muna cikin kitabun libas a cikin babu sifati turudin kalmisi wal kumi wal izari wa ɗarafin imam za mu tashi hadisi na takwas a cikin wannan babi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya rawaito daga gare shi wa an abi huraira ta radiyallahu anhu qala har wato daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce bainama rajulun yusalli musbilan izarahu bainama rajulun yusalli wata rana wani mutum yana yin sallah musbilan izarahu yana mai sakin kwarjallansa yana jan kasa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa izhab fatawadda ka je ka sake alwala fa zahaba sai yanke sallar ya tafi fatawadda ya je ya sake alwala thumma jaa sannan sai ya sake dawowa fa qala manzon Allah ya sake cewa izhab fatawadda ka koma ka sake alwala fa qala lahu rajulun sai wani mutum a gefe ya ce masa ya rasulullahi ma laka amartahu an ya tawadda me yasa ka umarce shi da ya sake alwala saboda ba ku gane dalilin sake alwalar ba tunda yana sallah in alwalarsa ta warware ya fi kowa sun alwalarsa ta warware ko kuma ya je ya sako alwalar ya dawo an ce ya sake komawa ya sake alwala to sai suke so ba wai suna tuhumar manzo Allah bane a wannan tambaya a'a yana so ya gane dalilin da yasa ake umartar wannan mutum da sake alwala thumma sakata sai manzo Allah ya shiru anhu gabanin bada amsa can wani lokaci kala sai manzo Allah ya ce innahu kana yusalli wa huwa musbilun izaru shi wannan mai sallah ya kasance yana sallah wa huwa musbilun izaru yana mai sakin farjallansa hatta a cikin sallah ashe sakin farjan nan tun da kai ba mace bane da aka ce ka rufe kafafuwa sakin tufa yana jan ƙasa hatta a cikin sallah ma haramun wa inna allaha la yaqbulu salata rajulin musbil manzo Allah yake hakika Allah baya karban sallar mutumin da yake sakin tufafinsa yana jan ƙasa a cikin sallah ina fata an gane anan malamai suka ce wa ya tamilu an ya kuna al'amru biyaratul wudu'i yana iya yiwuwa ya kasance umarnin da manzan Allah ya masa ya sake alwala lil ikhlali saboda dakushewar alwalan ne bi lum'atin da samuwar wata lum'a min a adaihi daga gaɓoɓinsa wa bi ikhlali taharatiha da kuma warwarewar taharar wannan gabatin da karfinta bai cika ba akwai lum'a wanda la yasihu ludu alwala baya inganta inda an bar lum'a walam umar bi adati salati ko eh ba umarce shi da sake sallah ba li annaha nafilun domin nafila ne kar ka manta manzo Allah yana zaune da sahabbansa shi kuma yana nafila yana sallah a gefe kaga ai ba ta farilla bace ko ai cewa ba irin nan hadisu musi'i salatihi wanda manzo Allah yake masa irji'i fa salli fa innaka lam tusalli kaga wancan sallah aka ce ya je ya saki shi ba a ce ya je ya saki alwala ba saboda tawayar a cikin sallan ne shi yasa aka ce masa irji'i fa salli fa innaka lam tusalli shi kuma wannan cewa aka yi ya je ya saki alwala kuma da ya sako ya dawo ba a ce ya sake sallah ba domin nafila ce aka sake cewa ya koma ya sake alwala to zai iya yiwuwa wata lum'a ce a jikinsa amma dai wallahu alamu mai shari'a ce Allah dai shi ya san dalili wal muradu min qawlihi kuma abinda ake nufi daga fadin manzon Allah da yace la yaqbalu cewa inna Allah la yaqbalu salata rajulin muslim kalmar la yaqbalu inna ay la yukaffiru dhunubahu baya kankare zunubin bawan da yayi sallah yana sakin tufafinsa yana jan kasa wala yutahiru qalbahu min al'asami kuma Allah baya tsarkake zuciyarsa daga zunubai wa in asqadat anhu talab koda koda yake sallar ta tare masa da farilla sallar da yayi ta yana jan tufan yana jan kasa ta sauke masa farilla amma kuma bai da ladanta ba za ta kankare masa zunubai ba ba za ta tsarkake zuciyarsa ba saboda yayi sako a cikin ta shine sakin tufa yana jan kasa ina fata an gane wannan hadisi rawahu abu dawud bi isnadin sahihin ala sharti muslim ya rawaje shi da isnadi ingantacce a bisa sharadin riwayar muslim wa an qais ibn bishr at-taglibi an rawaito hadisi daga wani tabi'i mai suna qais dan bishr at-taglibi banu taglib sunan kabilar ta kenan qala yace akbarani abi babana ya bani labari wa kana jalisan li abi dardai shi ko babana ya kasance abokin zama ne na abu dardai ashe baban nasa ne ma tabi yana zama da sahabbun manzo Allah abu dardai shi kace ibnu bishr din qala babana ya ce kana bi mashqa rajulun min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam a birnin damascus ta ƙasar Sham, akwai wani mutum daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, yuƙalu lahu ibnul hanzaliya, ana ce masa ibnul hanzaliya. Na? To, muna bai kasa halu ba. To, shi ne, ibnul hanzaliya dama ɗan hanzaliya. Akwai sahalu ko? Shi ne asalin sunansa kenan. Alhanzaliya sunan babansa ne. يقال له سهل ابن ابن الحنزلية أنا شيء سهل بن حنزلية وكان رجلا متوحدا شي سهل ابن الحنزلية يا كذا شيء متين mai kadaituwa mai zama shi kadai ko yaushe shine mutawahhidan wannan samuwar kan tana nuna a shi kadai ne yake ware kansa gefe amma inda an ce rajulan muwahhidan zai zama mutum ne mai kadai ta Allah mai tauhidi aka ce muwahhidan mai kadai ta Allah amma da aka sa ta to shine mai kadaituwa ya kasance mutum ne mutawahhidan mai kadaituwa Allah ma yujadisu nasa Allah ya karanta ma kwarai yujadisu nasa ka ganshi yana zama da mutane kamar ka ce zai yi wuya ka ganshi yana zama da mutane kullum shi kaɗai ko ya shigo cikin masallaci ga irin abu abu jarja'i su ma sahabbai ne shi ma sahabi ne amma baya shiga cikin sai dai ya ware gefe shi kaɗai shi baya ɗabi'arsa baya mu'amala da mutane ya ce inna ma huwa salatu aikinsa shi ne sallah kaga ne inna ma huwa huwa huwa ɗin ba damirinsa ba ne a damirin aikinsa ne da aka shafe إنما فعله هو صلاة ذاك تكوى إنما هو صلاة فإذا أيكي سيصلى تنافلة فإذا فرق إليه إذا تصلى فإنما هو تسبيه أيكي زجين تسبيه وتكبير تكبر وإذا إذا أيكي سيذكر الله حتى يهدي أهله هل يقوم وإيالنسا tsawon yini in ya fito shi ba yi da aiki daga sallah sai tasbihi sai kabbarori in yini ya kare kuma lokacin koma gida yayi ya tashi ba zai magana da kowa ba zai koma gidansa kuma gobe ma haka zai fito to yace fa marrabina in ji sahal ibn al-hanzaliya wannan mutumin sai ya zo wucewa ta wajen mu wa nahnu inda abi darda mu kuma a lokacin muna zaune a wajen abu darda fa qala lahu abu darda sai sai da abu darda yace masa kalimatan tanfa'una wa la taduruka akwai kaddara uzkur ko kuma kullana kalimatan sai aka shafe wannan fatar ta nuna akwai wani fi'ilin da aka shafe mafu'uli ne shi kalimatan din kamar ka ce kullana kalimatan ka gaya mana wata kalma tabbuna da za ta amfane mu ba za ta guruka kuma kai ba za ta cutar da kai tunda ba magana sako ba ce eh kuma fadinta ba zai rage ka komai ba amma mu kuma za ta amfane mu wannan shi ke nuna maka muhimmancin neman ilimi sahabin manzo Allah irin Abu Darda'i amma yana nema a wajen wani sahabi dan uwansa ya gaya masa wata magana da za ta amfane shi ala sai shi wannan sahal ibn al-hanzaliya yace ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan shi fa yazo wucewa da suka tsaye suka rike shi kuma a tsaye bai zauna a cikin su sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ba asa sariyatan ya aika halin yaki in ka ci sariya to manzo Allah bai fita ba ya nada amir komanda ya tura su su je gari kaza su yi yaki amma aka ce maka algazwatu to manzo Allah ya yi damara ya fita ko ba a yi yakin ba to ta ta ta zama gazwatu dole a lissafa ta a cikin yaki yakin manzo Allah inda ya yi damara ya fita to sunanta algazwatu amma in aikawa yi to sariya ce shi yasa ne ce maka fa'asa ya aika sariyatan harin yaki fa qadimat sai wannan sariya ta dawo daga inda aka tura ta yaki ta dawo garin Madina fa ja'a rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su yazo fa jalasat al majlis alladhi yajlisu fihi rasulullahi sai ya zauna a cikin wajen zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama a cikin sa wato majalisar manzon Allah faƙala da rajulin sai ya gaya wani mutum ila jambi da yake gefensa wanda shi mutumin bai je ba da shi aka je wannan yakin ba kamar suna hira yana ba shi labarin abubuwan da ya faru da su a wajen yaki sai yake cin laura aitana da ka gamu inan ta kaina lokacin da muka gamu da kafirai na hannu wal adu da ka gamu mu da abokan gaban nan faja'ala fulanu sai kira sunan wani daga cikin sahabbai yace wane to fahamala ne haka fahamala fulanu wane ya kai hari ga wani kafiri fada ana ya soki wannan kafiri da mashi faqala yace wa kafiru kuzhamin ni ka karbi wannan sukan daga gare ni wa ana al-gulamul kifar yace ni ne saurayin nan na banu kifar sunan kabila ce banu gifar kabila su abu zarri ne gifari yace kuzmin ni wa ana gulamul gifari ka karbi wannan suka ya ga wa kafirin kafin ya soke shi daga gare ni ni ne yaro al-gifari dan kabilar gifar sai shi wannan mutum yace kaifa tarafi qaulihi to me kake gani a cikin wannan magana ta anya kuwa bai ɓata ladansa ba ka je ka yi yaƙi jihadi fi sabila tsakaninka da Allah ka kashe kafirai ko kafiri kuma ka zo kana ba da labarin irin abin da kai a cikin mutane ina fata an gane ko da yake shi wannan da yake ba da labari ba shi yayi ba yana ba da labarin wani to amma abin da yake tambaya kaifa tara fi qaulihi ya kake ganin a matsayin maganar wannan yaro da ya ce kuzha minni wa alal gulabu kifari lokacin da zai kashe kafirin da ya shiru mana ya kashe kayansa kai fa tara fi qauli wannan fasaha bai ne abu dinsa manzo Allah suke magana a junansu sai yake tambayar daya ya kake ganin matsayin wannan magana tasa shi wannan saurayi da ya kashe wannan kafiri yake faɗan wannan qala sai shi abokin tattaunawa ta sai yace ma urahu ni dai ba a nuna min shi bi ma'ana ni dai a fahimta ta ba na zaton sa illa wa qad baqala ajruhu face hakika ladan sa ya baci wa qad hakika ajruhu ladan sa baqala ya baci tunda har yayi magana ya ce kul hajji wa adal gulamul jifani fasami a bi zalika akalu ko wani mutum daban a gefen sai ya ji wannan abin da wancan yake faɗa cewa shi dai a fahimtarsa wannan mutumin ladansa ya ɓaci to shi wannan da ya ji su faƙali sai ce ma a rabi zalika ba su ni dai ba na ganin akwai laifi a cikin wannan kaga fahimta a nan ta bambanta shi akar ɗin wanda ba da shi ake maganar ba amma yana jin yadda suke tattaunawa sai ya sa baki yace ni dai ba na ganin akwai laifi a cikin wannan dan mutum ya gaya wa kafiri kuzhamin ni wa anan gulamul kifari kafin ya kashe shi wannan magana ina ga ba ta da laifi ba za ta bata masa lada fatanaza sai suka fara jayayya wancan ya ce ladansa ya baci wannan ya ce ni dai a gani na ladansa bai baci sai aka kaule da musu da jayayya ko ba dama an ce idza tanazatu fi shay'in farudduhu ko ila Allah wa rasul shine tanazuli ke wala tanaza'u fa tabshalu wa tazhaba rihukum da ba ba a san jayayya to yau gashi dalili ya sa ana jayayya har a majalisar manzo duk da ayoyin da suka hana jayayya ko to hatta sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har sai da manzo sallama ya ciyo wannan jayayya tun suna yi kasa kasa iyasu har murya ta fara dagawa an ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ba a daga murya sama da muryar annabi a majalisar manzon Allah to gashi an daga murya har manzon Allah ya jiyo wannan jayayya fa qala subhanallah sai manzon Allah ce subhanallah tunda ana jayayya wannan yace kaza ne wannan yace kaza ne kaga dole manzon Allah zai fahimci mas'alar akan abin da ake sabani sai yace subhanallah la ba aka yace babu laifi kaga ya goyi bayan magana ta biyu babu laifi an yi an yi ujara a bashi lada wa yuma da kuma a gode wa aikin da yi haka shi ke mu ma mun sami ilimi da ba su yi jayayyar ba da mu ma muna na cikin kila wa kala waccan magana shi Allah zuciya yake duba in ya faɗi da ikilasi ba da sum a koriya ko wani jiji da kai ba ba komai Allah zai ba shi lada yawwa shine mahallu shahi tun da dai ya faɗe ta ne kuma a wajen yaƙi dama gurin yaƙi guri ne ai da ake kankama ko ake cika baki domin a tsorata abokin gaba to in ya ji in ya faɗi wannan kuma ya kashe kafirin kaga wani a gefe ayi da tsaye to sai manzo Allah ya yanke hukunci ce la ba asa aji gudara wal umada babu laifi za a bashi lada kuma za a gode wa wannan aiki ne fara'aitu abad darda'i inji shi wannan mai ruwaya ya ce sai na ga sayidu na abu darda'i surra bi zalika an faranta masa ciki da wannan hadisi din kaga da bai san shi ba kenan kuma a nan farin cikin sa wata kila shi ma ya taba yin wani abu makamancin wannan sai ya ji kuma ashe aikin sa bai baci ba tun daga shi wanda ya irin nasa manzo Allah sai la ba'asa an udara wa yuhmada surra dinnan lil majhudi aka faranta masa rai bizalika da wannan abin da yake wa da ala yarfa'u ra'sahu ilai sayyidina abu dardai sai ya kasance yana daga kansa ilai zuwa ga wannan ibnu al-hanzaliya ko sahal ibnu al-hanzaliya da yake bashi wannan labari abu dardai yana daga zaune kasan shi yana tsaye ya zo wucewa ne ai ko dawa baya zama kamar da jina aka ce shi yana tsaye dama zai wuce ne suka rike shi shi kuma yana daga zaune a gurin zamansa to kaga za ka yi magana kana zaune da wanda yake tsaye sai ka ɗan ɗaga kai saboda haka yarfa ra'asahu ilai yana ɗaga kansa yana kallonsa wa yaquli abu da da yana ce masa anta sami'ta zalika min rasulullah sallama eh to akwai yayin suka yana halatta eh kira'o'i ne ko ko lugoji ne ko bambanta ai akwai an anta qulta lin nas akwai kira da take kuma an tafulta linnas ko Allahu khairu nan ma tushrikuna akwai a Allahu khairu amma tushrikuna akwai kuma Allahu khairu amma tushrikuna kira'o'i ne mabambanta a anta samita zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace shin yanzu kai ka ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la ba ka an yi udara wa yumada kamar kace ka tabbatar ka ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa yaqulu salih ibn al-hazaniya yana cewa abu darda na an kwarai kuwa fa ma zalim idu alai abu darda bai gushe ba yana maimaita wannan kalma a an ta sami ta zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yanzu kai ka ji wannan magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yana ce masa na'am yana ƙara maimaitawa yana ce masa na'am hatta inni la aqulu har ni inji mai ruwayar ina cewa ya guru kanna wallahi abu darda'i har sai ya durkusa ala rukbati akan gwiwoyinsa yana yana daga kai yana kamar zai zabura yanzu ka ji wannan daga bakin manzon Allah yana ce mu zaji kamar zai miƙe sai da ya kusa ya durkusa ya tashi daga zaman har ya durkusa yana tambayar sa qala yake fa marra bina yawman ji shi mai ruwaya shi wannan sahal ibn al-hanzaliya ya sake zuwa wucewa ta wajen wata rana akar daban ba wacce ranar da aka masa wannan tambayar al'adarsa sai ya zo shi baya zama a cikin su kamar da muka ji a farkon hadisi fa qala lahu abu darda sai sai na abu darda yace masa kalimatan tanfa'una wa la tadruka ka gaya mana wata kalma da za ta amfane mu kuma kai ba za ta cutar da kai ba qala sai yace qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana yace al-munfiqu ala al-khayli mutumin da yake ciyar da doki mutumin da ya ɗaura doki ba don alfahari ba kamar saboda zuwa jihadi fi sabilillah ko kuma saboda amfaninsa na yau da kullum kasan doki yana da wahalar kiwo yana yana da tsadar kiwo ko to duk mutumin da ya rike doki yana ciyar da shi to ladansa a wajen Allah kalba zidi ya da hujjar sadaka kamar mutumin da ya shimfiɗa hannunsa da yana ba da sadaka la ya ɗabi duha baya damke ta duk sakan ɗinsa da mintunansa da awoyinsa kamar kawai sadaka yake ta bayarwa ai ka ga ba doki abinci ba turu awur ko 24 hours ba lokaci bayan lokaci ne ake bashi abinci ko to amma ladansa a wajen Allah kalba fi da hujjis sadaka la ya ɗabi duha kamar mutumin da ya shimfiɗe hannunsa yana ta ba da sadaka baya damke ta bal ya dahu mabsuda tani yunfiqu kaifa yasha ko to za a bashi matsayin yana ciyarwa da sadaka baya yankewa saboda me ya rike doki fi sabilillah yana ciyar da shi kuma marra bina yawman akhar sannan sahal ibnu hanzaliya ya sake wucewa ta wajen mu wata rana daban ba ta farkon ba ba ta biyun ba ayini na uku kenan fa qala lahu abu dardani sai sai da abu darda radiyallahu anhu yace masa kalimatan tanfa'una wa la tadur gaya mana wata kalma da za ta amfane mu da za ta cutar da kai ba qala sai sahalu ibn al-hanzaliya yace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'imar rajulu quraymun al-usaydi wannan shine mahallu shahid muna magana akan isbalul izali ko shi ya biyo da mu ta cikin wannan hadisi to maza Allah ya ce ni'mar rajulu ma dalla da wannan mutum shine Khuraymu lil Usaydi mai suna Khuraymu al Usaydi abun danganta ga kabilar Usayd ma dalla da wannan mutum laula ulu jummatihi ba dan tsawon gashinsa ba jumma هي الشعر إذا قال حتى بلغ المنكبين وسقط عليهما ita ce jummatu ana ce mata kulluma da hausa kasu akwai maza masu gashi har yana sauka a kan kafaɗa wani har ma a baya to shi wannan kurebu ne usaidiyu yana da gashi mai tsawo har yana sauka a kan kafaɗa to sai mazala sallama don zai kama da mata duk mutum da gashin sa haka ba ba domin tsawon wannan kashi nasa da yake faka a kafadarsa ba wa isbalu izarihi ba domin sakin kwarjallansa ba madalla da wannan bawa ba domin wannan sakin gashi nasa wa isbalu izarihi da kuma sakin kwarjallansa da yake jan ƙasa ba mutumin kirki ne bawan Allah salihi mai tsoron Allah har manzo Allah yana yabon sai a cewa madalla da wannan mutum amma illarsa guda biyu ce gashinsa ya yi yawa yana sauka a kafaɗinsa kuma yana sakin kwarjallansa yana jan ƙasa fa balaga zalika kuraiman sai wannan labari ya isar wa shi kuraimu ne usaidi din dan baya gurin kawai manzala ne yake yabansa kuma sai faɗi illolinsa guda biyu ka san ku dole a je a gaya masa ga abin da manzo Allah ya faɗa a kanka to labari da ya same shi fa ajila sai yayi gaggawa take a lokacin fa akada shafaratan sai ya dauko wuka irin wuka mai faɗi din nan ita ce shafara ba ya ce wani wani hidda ahadukum shafaratahu وإذا ذبحتم فآتوا الذبحة وليهد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أي يزوى حديثي كو وذا الله إذا ينكا كوتة ينكا idan wukar ka ba ta da kaifi to yake ka wasa wukar kowannen ku wani fidda shafarata ya wasa wukarsa ita ce shafara wuka amma mai fadi wanda ake yanka da wuta kaga a nan idan ni ne ko kai ko wani zai ce to a kira mu wanzami ko saboda abu ne da ya shafi aski ko kuma ya ce a nemo mu almakashi wannan mai dan gaggawa kenan to amma shi saboda magana ce ta fito a bakin manzon Allah kuma magana ce ta zargi da tuhuma bai jira a kira wanzami ba bai ce a nemo masa almakashi ba kawai wukarsa da yake yanka da ita kawai ya ɗauko ta wuka ta yanka faƙaɗa a biha jumatahu ya yayyanke wannan tsawon gashin nasa ila ubulai ya dawo da shi ta yi kullum ka gane ai ashe a nan ana maganar tsayin tufa to ashe har gashi ma ga namiji ba a so ya barci ya yi ina fata an gane masu manzo Allah yana zargin sahabinsa da ya bar gashinsa kamar na mata yana sauka akan kafaɗan sai ya yanke shi ya dawo da shi daidai kunnensa to masu bazin su ma in ta yawa kaga akwai ayat tambaya ce wa rafa izarahu shi wannan kurayhu al usaydi sai ya dage wannan kwarjallan nasa da yake jan kasa ila an sa ta kai zuwa lahu qaurin sa guda kaga shikenan ya zama kamili kenan abin da ya tauye shi a bakin manzo Allah yanzu ya cika thumma marra bina yawman akhar sannan shi wancan sahabi sahalu ibn al-hanzaliya ya sake zuwa wucewa ta wajen mu a wata rana daban kaga na hudu kenan fa qala lahu abu darda'i idan abu darda'i sai ya ce masa kalimatan tanfa'una wa la taduruka ka gaya mana wata kalma da za ta amfane mu ba za ta cutar da kai ba qala sai ce sami'tu rasulullahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa innakum qadimuna ala ikwanikum lalle cewa ku za ku gabato wa ƴan uwanku lokacin suna dawowa daga tafiya ne ka san matafiyi tafiya irin ta da ta kasa akan raƙuma da dawakai alal misali wani ma da kafa dole jiki zai yi gutu-gutu za a yi ƙura gashi irin nasu da dama ba aske shi ake ba zai ya mutai ya yi gutu-gutu to zai ce ku sani fa za ku gabato wa ƴan uwanku wato za ku dawo garinku wajen ‘yan uwanku, ba asiri huri halaku ku gyara ababen hawanku, jiya mun yi maganar rahila da ko yawwa to rihal da na rahila. Ku gyara ababen hawanku wanda shimfiɗar dokinsa ko akumarin raƙuminsa ya goce ko ya kunce ko ya yi datti ya ɗan kaɗe kura ya gyara. ya gyara kuma dabbarsa ita ba ta hawan idan akwai wani tabo ko wani datti ko wani kashi a jikin ta ya gyara wa asiluhu libasakum sannan kuma ki gyara tufaku wanda tufan sa yayi datti yayi kokarin gyarawa hatta ta kunu har ku kasance in kun shigo gari ka annakum shamatun tunnabi kamar wani dugo bacin dugo ne a jikin falun mutum tunnabi a cikin mutane ka gane abin da ake nufi idan mutum fari ne da aka samu wani bakin sugu a jikin ka ga zai zama daban da sauran jiki akwai abin da yara suke ta wai tawadar Allah ko yawwa to ita ce sha mutu in mutum fari ne da aka samu wani bakin sugu a jikinsa daga an gaisu kawai za a ga wannan sugun ba zai tsira ba in dai a zahiri ne a jikinsa ba inda ake sa hula ko ake sa riga ba to maza Allah ya ce wa abin da yake nufi in kun shigo ku yi daban da mutane ku zama da tsaftar ku da adan ku da kamalar ku ka annakum shamatu kai ka ce irin baki bugon nan ne ku zama daban fil nasu a cikin mutane fa inna Allah domin shi Allah ta'ala la yuhibbul fusha baya son alfahasha wato mummunan zance ai la yarda zan fuhushi baya yarda da mutum ma'abocin alfahasha wala tafahusha wala kuma mutumin da ya mai da alfahasha ta zama ɗabi'a ko yaushe kawai ita ce aikinsa wanda alfahusha na lokaci guda attafahusha kuma wanda kawai ya saba ko yaushe yana aikata alfahasha ai wala yarda rajulu zat tafahushi Allah ba ya gada mutum ma'abocin alfahasha ai almutakallifu fusha wal fa'il lahu qasdan mutumin da ya dora wa kansa koyaushe shi sai ya aikata mummunan abu sai ya faɗi mummunan kalma kuma yana aikatawa qasdan da gangan ba wai kuskure ba wannan hadisi rawahu abu dawud bi isnadin hasan abu dawud ya rawaye da sanadi wanda yake kyakkyawa illa qais ibn bishr sai dai a cikin sanadin akwai wani mutum mai suna Qais kan Bishir fattalahu malama hadisi sun yi sabani fi tawfiqi cikin aminta shi wa tadhifi da launana shi shine kawai in ba akwai illa a cikin sanadin to wannan ne ka gane ai wasu malamai sun ce sika ne ana karɓar hadisin su amintacce ne to an karɓi maganar su kaga hadisi ya tashi kenan bai da matsala ingantacce ne wata tsibi wasu kuma sun ce yana da launi to in an karɓi maganar su to za a ce hadisin yana da launi amma dai yana da wani gefe na inganci tunda saɓani aka yi ba ittifaki ba kuma shaidar da take ƙara ingancin hadisi ya ce wa kaddarawa lahu musulmi hakika imam musulmi ya rawaci hadisi a wajen sa amma magana ta ƙare an ƙara masa ƙarfi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala hadisi na goma a cikin wannan babi an rawato shi daga sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce izratul muslim kwarjallen musulmi ko gyauto da musulmi namiji yake daurawa ilalin nisfi saki zuwa rabin kauri in dai izar ne da ka daura to kar ya wuce rabin kaurinka da umarnin manzo Allah wala haraja amma babu laifi an kofa cewa ya la junaha ba laifi duka ɗaya ne wannan shakku min rawi lafazin da manzo Allah ya faɗa ɗayan biyu ne ko dai wala haraja fi ma bainahu wa bainal ka'abaini ko kuma wala junaha fi ma bainahu wa bainal ka'abaini ɗayan biyu ne shakku min rawi babu laifi cikin abin da yake tsakanin kwarjallan nan wa bainal ka'abaini da kuma idan sawu wato bai na hu tsakanin nisfin ta kai nisfin in ya sauka ƙasa da rabin ƙauri amma kuma bai taɓa idan sau to wala junaha babu ne amma fa ba shi aka so da abin da aka ce maka ba laifi to ai ba shi aka fito kawai an kalɓa dai bayan da aka iya amma ba shi ne afdalu ko a ala ko aula ba abin da ya fi shi ne dai in dai gyauto ko idan za ka ɗaura to ka bar shi nisfin saki to amma babu laifi cikin abin da yake tsakanin rabin ƙauri da kuma idan sawu kan dai ya taba idan sawu in dai izar ne sai maza la ce ma kana asfala min al ka'abaini to to ina bai kawo far ba fa ma kana asfala min al ka'abaini duk abin da ya kasance yayi ƙasa da idan sawu guda biyu na izar to fa huwa fil nar wannan mutum yana jan sali a cikin wa man jarra izarahu badaran manzo Allah ta duk wanda ya ga farjallansa a ƙasa badaran domin takama lam yunzirillahu ilai Allah ba zai kalle shi da idan rahaba ba lalan tashi an kiyama rawahu abu dauda bi isnadin sahih وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر يتي na wuce ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirka'u a cikin kwarjalle na akwai istirka'u sakuwa ya saki yana jan kasa kenan shine istirka fa qala sai manzon Allah ya abdullahi ya kai abdullahi dan umar irfa izaraka ka dage kwarjallanka ya daina jan kasa farafatu sai na dage shi sun maƙala sannan ya ƙara suwa duk ƙara dai wato ƙara ɗagewa fa zittu sai na ƙara ɗagewa sannan sai ya ƙyale ya to sai yace fa ma zittu ban gushe ba tun daga ranar a taharraha ina karda don wannan iyagun da manzon Allah yace na ɗage ba'adu bayan manzon Allah ya bani wannan umarni duk sanda na zo ɗaura izar ɗina to zan karjaji wannan gurbin da manzon Allah ya nuna ni bayan ɗagewan farkon da ya ɗage daga sama da idan sawu sai ya ce min zid ƙara dai sai na ƙara ɗagawa kaga ya zo risku saki ke sannan sai ya ƙyale yin to tun daga nan ban gushe ba ina karga don wannan gurin ina ɗaura izar faƙala ba'abul ƙauni sai shashin mutanen da suke gurin daga cikin tabi'ai kenan wanda ibn umara yake ba su wannan hadisi wani daga cikin sai yake ila aina to zuwa ina ne saboda shi kawai ya faɗa ne a lafazi da nuna musu a aikace ba sai suka tambaye shi to zuwa ina kenan fa qala ta ila ansati saqaini zuwa rabin qauli guda biyu rawahu muslim wa anhu dai daga abdullahi dan umar qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man jarra thawbahu khuyala'a duk wanda ya ja tufafinsa yana jan ƙasa domin takama riga ce a nan kowanne inda yana jan ƙasa lam yanzurillahu ilai yawmal qiyama Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba a ranar tashin alkiyama ballantana har a tsarkake shi a sashi a gidan aljanna jan tufa a ƙasa haramun ne kuma yana jawo fushin Allah da azabar Allah a ranar lahira fa qalat ummu salama sai sai da tuna ummu salama da ta ji manzo Allah ya faɗi wannan sai ta ce to fa kaifa tasna'un nisa'u bi zuyulihinna to yaya mata za su yi da jelar tufafin da take jan ƙasa ba ta san cewa wancan hukuncin maza ne ake faɗa ba tunda su mata an ce kafa a cikin su tsirai ce wal mar'atu kulluha awratu illa al wajha wal kaffayn ko kun kana wannan tun a fito ita mace duk jikin ta tsirai ce illa alwajaha sai kewayen fuska wal kaffari da tafuffuka guda biyu idan mace ta yi sallah ta bar dan yatsan kafarta a waje ita da wanda ya sallah tsirana ne tsaye in mace ta yi sallah in dai balagagiya ce ta fara jinin haila ta bar zira'inta a waje ita da wanda ya sallah tsirana ne tsaye idan mace ta yi sallah ta bar kunnanta a waje ita da wanda ya yi sallah tsirana ne tsaye in mace ta yi sallah ta bar filin gashinta a waje ita da wanda ya yi sallah tsirala duk ɗaya ne in mace ta yi sallah ta bar wuyanta a waje ita da wanda ya yi sallah tsirala duk ɗaya ne kullu ha aka ce dukkanta auratu tsiraici dukkan jikin mace tsiraici ne sai aka istina'in abu biyu aka ce illal wajaha wal kaffain sai dai fuska aka ce fuska kunne aiwa fuska wuce inda ake wankewa da a alwalan ko shi ne alwadu fabisulu wujuhaku ko Allah ya ce ku wanke fuskokin ku to in an tashi wankewa ana wankewa har da kunne ana wankewa har da gashi ana wankewa har da wuya iya fuska kawai shi ne inda ake wankewa a alwala shi ne alwadu illa alwaja sai dai fuska ne kadai ba tsireci a jikinta ba wal kaffai da ta fuka guda biyu ne shi ne alkafu in ba wannan biyu ba kullu ha aurat to ita na na ummu salama radiyallahu anha ta san wannan ka'ida cewa kafafun tsiraici ne gashi kuma an ce duk wanda ya ja tufar da yana jan ƙasa Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba to fa kaifa tasna'un nisa'u bi zuyulihinna to yaya mata za su yi da jelar ganin su tunda dole su sauke ya rufe kafa in suna tafiya domin kar a ga tsiraici domin kafa tsiraici ne qala sai manzo Allah ya ce mata yurkina shibran su sake shi take daya ko tsani daya ake cewa bari bai sa ta dangal ko yawwa dangal daya shibur bayan ya rike kafar to su sake shi ya ja ƙasa kwatankwacin shibran take daya qalat da yake su masu imani ne masu bin umarnin Allah da manzansa sai ta ce izan yayin nan in muka bar shi iya take ɗaya ne ko ɗani ɗaya yana jan ƙasa tan ka shiku a ƙadamu hunna ƙafafuwan mata ya zai dinga yaye dan ya sauka ƙasa da tsawon da bai wuce ɗani ɗaya ɗin tana tafiya dole ai zai dinga buɗuwa ko iska tana ɗagawa a ga ƙafa ƙafar mace kuma in ta fita ko za ta yi sallah tsiraici ne in ta bar ƙafarta wani ya gani to ta aikata haramu Allah zai rubuta mata zunubi saboda ta bar tsiraici shi yasa ta ce take ɗaya na ita tana kamar ya mutu kaɗan idan aka ce iya take ɗaya za su saki yana jan ƙasa to idan yayin nan kan ka shiku a ƙadamu hunna ƙafafuwansu guda biyu za ta dinga yayewa maza suna gani ƙala sai maza lafiya to fayyurki na hu zira'an su saki jelar zanin nasu ko tufafin nasu tsawon kamun ɗaya zira'i ba bayan wanda zuwa ƙasa a samu zira'i da yana jan ƙasa wanda ko tana ɗaga ƙafa tana ajiyewa ba za a ga ƙafa ta sai ta la ya jirna amma kar su ƙara kar su ƙara a kan kago ɗaya shi ne iyakar yadda aka ƙayyade musu domin sutura kuma wannan an musu rangwame in mace ta fita tufafinta yana jan ƙasa saboda sutura kaga in ta fita wajen kwata zai shiga kwata in ta bi ta wajen najasa zai taɓa najasa to an mata rangwame duk inda ya shiga kwata in ta ja shi kuma a guri mai tsarki shi kenan ƙasa ta tsarkake shi kamar sandar bakawo ne da yake dogarawa in ya sa ta a kwata to idan ya fitar kuma ya sa ta a guri mai tsarki ta tsarkaka zai iya shiga masallaci da ita amma fa sandar bakawo kai da kake gani da sandarka ka tsoba ta a kwata to don ka ajiye ta a guri mai tsarki ba ta kaka ba sai ka sa ruwa kawo jelar mace ko ko jelar zani ko geza ake cewa ko ana cewa geza ma yawa gezar mace da take jan kasa li ajilin sitiri a dalilin sitiri ce kafa da kuma sandar makaho da yake dogarawa to in sun shiga najasa idan aka ja su a kasa mai tsarki sun tsarkaka saboda shari'a ce ta tsola musu dole su rufe kafarsu kuma ba yadda za su yi in sun fita wannan abun bai ja kasa ba za ta iya zuwa tsallaka kwata ko wani guri an zubar da wani abu ba ai ba a ce ta ɗage ba wai dan za ta tsallake kwata a ce wai ta ɗage ba a tsora mata ba gala ta bari ya tsoma a kwatar a kan ta ɗage a ga kafar tsiraicinta ne ba a so a gani shine manzo Allah ya ce fayurkinahu zira'an su saki wannan jezar tufafin nasu yana jan ƙasa tsawon kamu guda la ya zidina amma kan su ƙasa matan mu suna yin yanzu ko ko ko shibiran din a sallah ma yaya a samu a sallah ma ba wai in za a fita ba a sallah ma a samu a sassauta zanin ya rufe kafar da in an yi ruku ko sujjada ba za a ga tafin kafa ba ba ya yi ba sai dai dai illa man rahimallah safa ai ba za ta ai an san da safa a lokacin ba a ko kuci ba an ce a sa in aka sa safa ai tana nuna shakin idan sawu da yan yatsu ai shi ma tsayinci ne duk da tunda tana tuffanta jiki zanin ko rigar ko lufayar ita ake so ta sauka ta rufe kafa ba wai ki sa kufi ko ki sa safa ba wannan ba zai kwace ki ba rawahu abu dauda wa tirmidhi wa qala imamu abu a imamu turmuzi yake hadisun wannan hadisi ne hasanun kyakkyawa a ko kuma sahihun ingantacce hadisi ne hasani kuma ingantacce wannan babi a nan ya kare wanda sun ce muka fara shi ba mu gama shi ba ko sai yau to babu isti babu tarki tarafu fil libasi babi ne da zai mana bayanin mustahabbancin barin ɗaukaka tsada ko ɗaukaka daraja fil libasi cikin tufan ɗaurawa kana da ikon da za ka yi tufa mai tsada sai ka bar shi ka nemi mai dama dama tawazu'an domin tawazu kankan da kai ga ubangiji Eh, an so mustahabi ne kana da halin da zaka dinka tufa mai tsada sai ka sauko kasa kai matsakaici wanda bai kai shi tsada ba domin tawazu kankan da kai ga ubangiji an so wannan قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الحديث بهذا الباب ko ma da yake hakika akwai jumalun din shine fa'ili na sabaka kada hakika jumalun wasu jumlolin hadisai da ta'allaku bi hadal babi da take ratayuwa da wannan babi to sabaka ya gabata fi babu fadlul ju'i cikin babun da muka karanta ba na falalar wato na falalar zama da yunwa kana da ikon da zaka cika koshi amma sai ka sassauta kabarcinka da yunwa akwai irin falalarsa da ladansa da kuma amfanin da zai ma a jikinka wa khushunatul aishi da kuma wato isuwa da kaushin rayuwa kana da kuɗi kana da wadata amma sai ka isu da iya abin da ya zama ba dole wato ba makawa sai ka yi abin da ya karu ka kyale wa mabukata mun karanta wannan babu ya gabata tun bara to a cikinsa akwai abin da ya shafi tufafi وعن معاذ بن انس اروته daga sayyidina mu'az dan anas radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace man taraka libasa duk wanda ya bar yin tufafi mai tsada tawabu lillahi domin kankan da kai ga ubangiji wa huwa yaqdiru alaihi kuma yana da iko akan yin tufa mai tsadan da ahu Allah yawmal qiyamah Allah zai kirawo shi ranar tashin alkiyama. Alami, ala ru'usul khala'iki a gaban halittu lokacin da aka tala mutum da aljan da mala'iku da tsuntsaye da dabbobi da dukkan halittar Allah su ne alkhala'ik. Allah zai sa a kirawo shi a zo da shi a gaban halittu hatta yukayyirahu har Allah zai ba shi zaɓi min ayi hulalin imani ya sha'u daga wanne irin kayan adon imani yake so sai ya zaɓa yalbasuwa ya ya ɗaura kayan ado na imani wanda shi ne tufafin ‘yan aljanna na ado shi abin da yake so kawai shi zai ɗaura a gida aljanna sai ya zaɓa ko ba akwai wa hudu a tsawira min fiddati yuhallauna fiya min tsawira min zahabin ba to duk irin wannan kayan adam ko wa jazaihum bima sabaru jannatan wa hariran al-hariru ai sifa ne na aljanna to duk wani kayan ado na aljanna Allah zai ba shi zaɓi wanda yake so shi zai ɗaura saboda a duniya yana da ikon yin tufa mai tsada amma bai yi ba ya yi matsakaici domin kankan da kai ga Ubangiji. Rawahu Turmuzi, Imam Turmuzi ya rawaice shi, wa ƙala yake hadisun Hassanu hadisi ne kyakkyawa. Babu istihbabi tawassuɗi fil libasi. Babi ne da yake gaya mana mustahabbancin tsakaitawa cikin yin tuba. Kai matsakaici wanda ba shi ya fi tsada ba, kuma ba shi ya fi araha ba. Wala ya ƙatasiru ala ma yudra bihi amma wajen tsakaita wannan wala yaktasiru kar ya takaita ala ma yudra bihi zuwa ga wanda za a yi wanda za a yi reni gare shi ka gane ai eh yudra izgilanci ko reni ko lillabi tazdari a ayunukum ladhi yutiyahumullahu khaira ko yawa tazdari in tana wala wa tazdari a ayunukum idanukum tana wala kantawa nan kuma aka ce alama yuzura bihi kar ya takaita tufa ya sauka can ƙasa ya nemi wanda ya fi kowa araha wanda ya fi kowanne araha alhali kuma yana da wadata yana shiga cikin masu kuɗi ƴan uwansa yana mu'amala da manyan mutane wanda in ya je da irin wannan tufan za a rena shi to kar ya wannan kuma kare mutunci kuma wajibi ne shi yasa aka ce tsakaita kar ya takaita ga tufan da za a rena shi da gairi hadafi in ba wata bukata ce ta sa ɗinka irin wannan tufan ba kamar ya dinka yan shara ne mai araha saboda lokacin zafi ya dinka shan iska ko saboda zaman gida ko wani abu makamancin haka wala maqasu da shar'iyyin ba tare da wani manufa ta shari'a ba da ta sa shi yin wannan tufan da ya fi kowanne araha bai kamata ya yi irin wannan tufa ba don an ce ya tsakaita kar ya yi mai tsada hadisi na farko a wannan babin an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amsa Allah tabbata a gare shi ya ce inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi hakika Allah ta'ala yana so ya ga gurbin ni'imarsa da yayi ala abdihi ga bawansa in Allah ya baka kuɗi to a gani tun daga fatar jikinka ta canja ta yi daban da fatar talaka gashin jikinka ma a ga ya canja ya yi daban da gashin talaka ‘ya'yanka ma an an gansu a ga ‘ya'yan masu kuɗi matanka an gansu a ga wannan matan alhazai Allah yana son wannan to kaga a nan in ka sauka can ƙasa kuma ka zo aka kasa bambanta ka da talaka wannan kuma baka kyauta tunda Allah yana so an yara ya dinga ganin asara ni'imatihi gurbin ko alamar ni'imarsa da ya ni'imka ta ala abdihi gabawa to in kace ba za ka ci mai kyau ba za ka sha mai kyau ba to me gobancin ka da talaka gashi kuma Allah yana so ya ga ka bambanta shine alamar godiya ya ka gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya maka rawahu turmuzi wa qala yace hadithun hadisi ne hasanun kyakkyawa babu tahrimi libasil hariri ala rijal wannan babi ne da zai gaya mana haramcin daura tufan alhariri ala rijal ga mazaje musulmai wa tahrimi julusi da haramcin julusihim zaman su su maza alai akan tufan alhariri ba daurawa a matsayin tufa kadai aka haramta ba ya zama shimfiɗa da ake zaunawa ma haramun ne ga namiji wasu na da ilai da kuma jinginuwarsu ilai zuwa ga alhariri ko da ba a jikinka ka ɗaula ba ko ba shimfiɗa kai ba to kar ka yi rigar kulo da za ka dinga kwanciya a kai kana kishin gida wa jawazi libasihi da halaccin ɗaura shi lin nisa'i ga mata su ma fa ɗaurawan kawai banda shimfiɗa banda rigar kulo banda shi da shimfiɗar ko yawwa ɗaurawan kawai su mata aka halatta musu banda sauran abubuwan da aka haramta wa namiji عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يا شيء لا تلبسوا الحرير كم كدن دولة تفافن الحرير فإن من لبسه في الدنيا ومن دم مسلمين ده يقول شأن الدنيا لن يلبسوا في الآخرة بل يقول شأن الآخرة ko ko ya shiga aljanna da ma dan wuta ba magana daura alhariri eh dan aljanna in dai ya keta wannan haramcin kuma bai tuba ya daina ba har ya mutu to ko ya shiga aljanna ba zai tsora alhabibi wa hullu asawira dinna ko ko abin nan wajazehum bima sabaru jannatan wa harira to shi ba zai samu wannan tufa na alhariri zai samu jannatan din dai amma ba zai samu harira ba saboda me an hana shi daurawa a duniya kuma ya daura kuma ya mutu bai tuba ba Allah zai haramta masa daura alhariri a gidan aljanna wannan hadisi muttafaqun alai bukhari da muslim sun tafaki gare shi wa anhu dai an rawaito daga umar dan khattab radiyallahu anhu qala yace samitu rasulullahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuli yana cewa inna ma yalbasu al-harira man la khalaqa la inna ma adatu hasirin man la khalaqa lahu wa da bayi da rabo yalbasu al-harira shine ke dora tafan al-harir wanda bai da rago kai ko ka za ba don rabon lahira ake ni wanda bai kamar yadda ruwaya ta gaba za ta gaya ma wanda bai da rabon lahira shine a duniya yake daura al-harir muttafaqun alai wa fi riwayatin lil bukhari a cikin wata riwaya ta imamu bukhari waccan ma da shi aka yi ittifaqi wajen riwayarta sannan akwai wata riwaya ta da ya kadaitu da ita wanda imamu muslim bai same ta ba bayan ya ce inna ma ilbatul harira sai ce man la khalaqa lahu fil akhir a wata ruwaya ta imamu bukhari wanda ba yi da rago a lahira shine yake daura tafin alhariri a duniya qawluhu fadin manzo Allah da yake la khalaqa lahu ba ba yi da rabo ai la nasiba ma'ana sa kenan ba yi da rabo ko ma hausa ba ko ce ai wani ya samu nasibi a gwani ma wai mai nasibi ko ko yawwa mai nasibi mai rabo kenan eh ai ba alqur'ani ya ga yana ba wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ko ai haka ai take ba sai daga cikin kafirai akwai wanda shi kawai Allah ya bashi a duniya ba ruwansa da neman lahira to a ranar lahira fa bayi da lazo a wajen Allah saboda bai nema ba bai roki Allah ya bashi ba amma wa minhum daga cikin su man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to wannan shine abin da ake nema ka nemi duniyar a wajen Allah kuma ka nemi lahira amma kar ka nemi duniya kadai ba tare da lahira ba in kai haka to za ka zama wa ma lahu fil akhirati min khalaq min khalaq shine ma'ana la nasiba ba yi da rabo a lahira wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man labisa al-harira fi dunya duk wanda ya daura tufan al-hariri a duniya lam yalbasu bil akhirah ba zai daura shi ba a lahira wannan hadisi muttafaqun alaihi وعن علي رضي الله عنه قال أنا ويتو حديث دقى سيدنا علي كان أبو طالب الله قال متى إدايا شيء رأيت رسول الله نادم زان الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا يا لكي ما يأتينا الحريري دا أكا ساق فجعله سيسا ياشي في يميني أهنن سنداما وذهبا سيلك زيناري faja'alahu sai ya sanya shi fi shimali a cikin hannunsa na hagu ya daga su haka na dama yana rike da alhariri na hagu yana rike da zinari sun makala sai ka inna hazaini hakika waɗannan abubuwa guda biyu haramun ala zukuri ummati haramun ne ga mazajen al'umma maza aka haramta wa yin ado da alhariri da kuma zinari amma su mata ya halatta su yi tufa na alhariri yi awarwalo da sarƙa da ɗan kunne na zinari amma namiji haramun rawahu abu dauda bi isnadin hasani wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kurrima libasul hariri wa zahab an haramta tufafin alhariri da kuma zinare ala zukuri ummati ga mazajen al'ummata wa uhilla li inasihim amma an halatta su ga matayensu rawahu turmuzi wa qala yake hadithun hasanun sahihun wato karka ji ana haramtawa haramcin ya takaitu ne ga maza kadai banda mataye wa an huzaifa radiyallahu anhu qala nahana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana hani an nashraba fi aliyati zahabi wal fidda mu dinga shan abin sha a cikin ƙwaryar dinare da ƙwaryar azurfa wa anna akula fiha ya hana mu cin abinci a cikin ƙwarya da aka kera da zinare ko azurfa wa an lubtil hariri wa dibat ya hana mu ya haramta mana ɗora tufan alhariri wa dibaji da kuma tufa na tsatsugo wa anna jilisa alai ya hana mu zama a kai ma tufan alhariri din ko mayafi da aka baka na alhariri a shimfiɗa ya zama shimfiɗar zama ko kwanciya ko fulo da ake tasa kai kamar da muka karanta a baya rawahu bukhari wannan hadisi imam bukhari ne ya rawaice shi har yanzu ba kitabu ya kare kala babi ɗaya gajere babu jawazi lubtul hariri liman bihi hikkatu wannan babi ne na halaccin ɗora tufan alhariri ga wanda yake jin ƙaiƙayi a jikinsa shi ne hikka ka gane ai ƙaiƙayi da ya damu mutum yana ta sosa to ba laifi don ya ɗora tufan alhariri don yana maganin ƙaiƙayi kaga wannan ai larura ce yawwa ad-daruratu tubihu al-mahzurat ita larura tana halatta abin da aka hana ba an ce mutum zai mutu da bawa ba ya ci mushe ba ko fa manu tura gaira baki wala adin fa la isma alai wani kuma ce fa inna allaha ghafurur rahim wannan larura ce ta sa aka halatta masa ɗaura alhariri saboda ƙaiƙayi da yake damu an anasin radiyallahu anhu qala rakasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lizubair manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rangwanta wa sayyidina zubair ibn al-awwam wa abdurrahman ibn auf da sayyidina abdurrahman dan auf radiyallahu anhu ma idan Allah ta tabbata gare su ya rangwanta musu filibsul hariri cikin ɗaura tufa na alhariri lihikatin saboda wani ƙaiƙayi bihima da yake tare da su to kaga wannan ai larura ce ba ta kuma al'uzuru la yadum ko abdaruratu la tadum ita larura da uzuri ai ba sa dawwama idan ta gushe to haramcin ya dawo in aka warke aka ne sun ƙaiƙayi to kaga ba za a ci gaba da ɗaurawa kuma muttafaqun alai to alhamdulillah har yanzu zai muna cikin kitabul ibad babun sa yana da yawa ba mu je karshen sa ba har yanzu alhamdulillah alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ganar da mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya tsara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya marigayen mu Allah ya gafarta musu in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani waɗanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da cikin da aljihunsu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi masu taimaka mana Allah ka taimaka musu Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da da makotanmu da suka rigaye mu waɗanda suke raye in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a Fatiha da salatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدانه العظيم اللهم إن عداياك أولوية وخطايانا عدمية فلا تقطع عنا الوجودية بسبب العدمية يا عظيم الإقبال وقد قلت ادعوني أستجب لكم وأنت تعلم سرنا وجهرنا ولا تخفى عليك خفية اللهم أعد كل منا سؤله في الدنيا والآخرة وآمنه في تقلبات الأحوال اللهم حقق رجاءنا وأجب دعاءنا يا دائم المعروف يا قريب الإحسان يا واسع العطية يا متقدما بالإيجاد والإمداد والإيمان قبل السؤال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله sannu ku da zuwa sannu da zuwa sannu ku da zuwa abuwan kun zo guda karatu sannu ku da zuwa ya himma ya hayya alhamdulillah an zo lafiya ya azumi ya mutanen gida alhamdulillah sannu alhamdulillah sannu ku da zuwa alhamdulillah